الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الحبيب المصطفى محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيأ لنا من أمرنا رشدا assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna lahadi 28 ga watan safar shekara ta 1444 wacce ta daidai da 25 ga watan uh, Septemba shekara ta 2022 a yau ne muke karanta littattafan mabahis fi ulumil qur'an da kuma min atyabil minah fi ilmil mustalah a cikin al-mabahis na manna'ul katan Allah ya masa rahama za mu tashi bayani ko babi da yake magana akan sunayen alkur'ani da kuma siffofin alkur'ani na'am baka zo ba ne wancan satin ko? so asma'uhu wa ausafuhu sunayen alkur'ani da kuma sufofinsa waƙar samahu Allah bi asma'in kathira minha alkur'ani إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى والكتاب لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم والفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والتنزيل وإنه لتنزيل رب العالمين إلى غير ذلك مما ورد في القرآن ما ليتي وقد سماه الله بأسماء كثيرة حقيقة الله سبحانه وتعالى يا أنبتاء القرآن da sunaye masu yawa yawan suna ga abu yana nuna darajar wannan abun da matsayinsa da girmansa shi yasa Allah subhanahu wataala yake da sunaye masu yawa a cikinsu akwai 99 ɗari ba ɗaya waɗanda manzala sallallahu ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina suma mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala aljanna Allah yana da sunaye ɗari ba ɗaya, casa'in da tara, wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna. Ma'anar kiyayewa wanda ya san su, ya san ma'anarsu, ya yi imani da ma'anarsu, ya kwaikwayi waɗanda za a iya kwaikwaya, kamar su albar, alkarim, al-ra'uf, al-rahim, al-wahab, al'afu al'afur to wayannan ɗan adam ma ana so ya sufanti da wayannan sufofi to ya imani da su ya kuma sufanti da wayanda zai iya sufantuwa da su wanda ɗan adam zai iya sufantuwa da su to zai shiga aljanna kuma Allah ya ce walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye waɗanda suka fi kowane suna kyau ku rinka roƙonsa da waɗannan sunaye to banda waɗannan casa'in da tara Allah kuma yana da sunayen da ba wanda ya san yawansu in ba shi ba kamar yadda annabi sallallahu yakan yi addu'a ya ce as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi indak Allah ina roƙonka ina tawassuli da duk wani suna da kake da shi ko kuma sunan da kake banta da saninsa kai kaɗai ka san shi ko wanda ka zaɓi wasu bayanka ka sanar da su ce to Allah ina roƙonka da waɗannan sunaye ina tawassuli da su to haka kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sunaye duk da ya tabbata a hadisi ya ce li khamsata asma sunaye biyar ne da ni ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana almahi wa ana almuqtafi wa ana alhashir to amma kuma malamai suka ce wannan ba yana nuna hasr bane ba yana nuna cewa banda waɗannan sunayen ba shi da wasu sunayen ba shi sa ibn al-arabi a cikin aridatul ahwazi sharhin tirmizi ya lissafo sunaye da yawa waɗanda Allah ya ambace su da ya ambace shi da su a alƙur'ani da kuma wanda suka zo a hadisai da wanda suka zo a cikin asar wato ruwayoyi na sahabbai da magabata da suka gabata har wasu suka kai su zuwa 200 ma ko 200 da 'yan kai wayannan sunaye to amma wasu daga cikin sunayen sufofi ne wasu sufofi ne ba sunaye ba ne albashir annazir alhadi duk wayannan siffofi ne ba sunaye ba ne to dai ma'ana duk wani abu mai daraja to za ka ga yana da siffofi da yawa yana kuma da sunaye masu ɗimbin yawa wanda kowane suna yana nuna wata daraja da wata fifiko da wani abu yake da shi haka kowace sufa ita ma tana nuna wata daraja da wani fifiko to alqur'ani kasancewarsa zancen Allah subhanahu wataala kuma shine mafi girman dukkanin littafan da Allah ya saukar to shi ma yana da sunaye daban-daban kuma daga alqur'anin aka samu sunan nasa sabanin littafan da aka jirkita su wanda aka jirkita su a bible ba inda Allah ya ambata babu inda aka bible ta kira bible din da sunan bible ba inda aka kira littafin cewa sunansa bible a cikin bible din babu amma ku alqur'ani meye sunan littafin to shi da kansa ya faɗi sunansa ba suna ɗaya ba sunaye ma da yawa me siffar littafin ya faɗi siffofin littafin minha daga waɗannan sunaye akwai alƙur'an shi ne ma suna wanda yake mafi bayyana shi ne sunan yanka na alƙur'ani Allah ya ambace shi da wannan suna a cikin suratul isra aya ta tara inda ya ce inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam haƙiƙa wannan alƙur'ani yana shiryawa zuwa ga hanya wacce take mafi miƙewa miƙaƙƙiyar hanya akwai ƙawim akwai akawam ƙawim abinda yake a miƙe akawam wanda yake ya fi komai miƙewa miƙaƙƙe sosai babu karkace babu wata gargada to duk hanyar da fi kowace kyau tafi kowace bullewa tafi kowace kaiwa gaci tafi zama tudin mun tsira to ita alkur'ani yake shiryawa zuwa gare ta Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili wannan shine tafarki na miƙaƙƙe ku bi shi ka ku bu hanyoyi sai su raba ku da wannan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama a aikace sai ya bayyana ma'anar wannan yayi wani dogon zane miƙaƙe a gefansa kuma hagu da dama ya wasu guntaye guntayen zanuka yace to wannan shine siratul lahil mustaqim shine tafarki miƙaƙe wanda duk wanda ya bi shi har aljanna zai kai shi wayannan kuma na gefe gefen hanyoyi ne na bata hanyoyi ne na bid'a akan kowace hanya akwai mai kira yana ku taho ku taho in kumbi nan ma za a bulle duk za a haɗu a ci ai duk hanya ɗaya ce duk abu ɗaya ne ce wanda ya amsa kiran su wuta za su jefa shi ita hanyar Allah a miƙe take ko dai mutum ya yi gaba ko ya dawo baya liman sha'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar kuma wannan yana nuna a hanyar akwai tsitsike wato masu kira masu farfaganda masu da'awa kowa yana ta faɗa falalar tasa hanyar yana nuna wani ma zai ce tasa hanyar ta mafi wannan wannan wahala ce miƙaƙƙe hanya a yi ta tafiya kaza kaza ga wannan kawai shortcut kawai yanzu nan za ka yi wusuli za ka zama arifi za ka zama wane za duk za a haɗe za a kai ka duk annabi ya ce kaka saurari wa'yan ka bi miƙaƙƙiyar hanya wa'annan haza sirati mustaqiman fattabi'u to alqur'ani shine yake shiryar da ɗan adam zuwa ga hanyar da ta fi kowace miƙewa duk hanyar da ba ta ƙwar'ani ba duk hanyar da ta saba ƙwar'ani to ɓata ne a cikinta wahala ce ɓacin rai ne ƙunci za a shiga wa man a'rada an zikiri kaina lahu ma'ishatan zanka ba kuma iya duniya ba wa nahshiruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك أتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى شرير القرآن زواغا hanya mafi dacewa mafi miƙewa a cikin malaman tafsiri Muhammad al-Amin ash-Shinqiti Allah ya masa rahama ya faɗaɗa bayani sosai akan wannan ayar a cikin tafsirinsa adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an ya fassara qur'ani da alqur'ani in ya kawo aya sai ya kawo kuma ba ai bayanin ma'anar wannan ayar a cikin alqur'ani a farkon littafin muqaddima ya faɗi hanyar da ya bi wajen shirya ko rubuta wannan tafsirin nasa yadda ƙwar'ani yake bayyana kansa yadda ƙwar'ani yake fassara kansa to littafi ne da malamai suke cewa ba a yi kamarsa ba kafinsa kuma har yanzu shi isa yana cikin suratul mujadala Allah ya karɓi ransa bai gama rubuta littafin ba amma almajirinsa Muhammad Atiya Salim shi ya kammala littafin kana karanta kana gama karanta nasa kana shiga na shi Atiya Salim din zaka ga wato the difference is clear bambancin a fili yake shi ma da kansa yace ya san wannan nauyi ne aka dora masa wanda kamar dalace da zai dauka amma yayi kokari kuma shi ma ya bai ya wato matsayinsa na ilimi ya bayyana ya nuna cewa kuma hakika malamin Muhammad Aminu Shinkiti ya bar baya eh domin shi ma ya bi ya bi salon malamin kuma ya dora da nasa salon shi ma to littafi ne muhimmi kwarai da gaske bai kamata a ce ɗalibin ilimi ba shi da adwa'ul bayan ba kamata a ce wanda zai yi tafsiri baya duba adwa'ul bayan ba kuma Allah ya masa baiwa shi Muhammad al-Amin Shinkiti wajen karfin nan da nan ya kawo hujja da alkur'ani nan da nan da ya kawo aya sai ya ce to nan an ce kaza ba a yi bayani ba to a wuri kaza an bayyana wannan sai ya kawo ayoyin ajera ajera ajera ajera sannan kuma malami ne da kowa san shi faƙihi ne na gani na faɗa adibi ne lugawi ne muhaddis ne kaza kaza kaza fannoni da yawa Allah ya bashi saboda aka ya zazzaga ilimi a cikin wannan littafi to lallai lallai wannan ayar da ya mata wannan tafsiri ya faɗi hanyoyin shiryar alƙur'ani yana da kyau duk ɗalibin ilimi ya je buɗo wannan tafsiri a zuwawul bayan aya ta tara daga suratul isra za ka ga bayanai masu muhimmanci masu faranta rai wa fiha ma tashtahihil anfus wa talazzul a'yun Allah ya masa rahama to Allah ya ambaci alqur'ani da sunan alqur'ani sannan ya ambace shi da alkitabu a wurin da Allah ke cewa laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dhikrukum hakika mun saukar muku da wani littafi mai daraja fihi dhikrukum wanda a cikinsa akwai ɗaukakanku zikir a nan ɗaukaka ake nufi kamar yadda a wani wuri ya ce wa inna hula zikirun laka wali kaunik shi alƙur'anin nan ɗaukaka ne a gare ka kuma ɗaukaka ne ga mutanenka manzo Allah sallallahu a farkon manzanci yana cewa da yake kira laraba ya ce qulu la ilaha illallah tuflihu wata sudu bi hal'araba wal'ajam ku faɗi la ilaha illallah za ku rabauta za ku jagoranci larabawa da wayanda ba laraba ba alƙur'ani shi bin alƙur'ani shine zai sa musulmi su samu ɗaukaka su samu jagoranci a duniya kuma su zama su ne na farkon samun rahama da shiga aljanna a lahira yayin duk da musulmi suka aje alƙur'ani suka ɗau wani abu daban ba alƙwarai ba to an gamu da ƙasƙanci ƙasƙanci wanda ba za a taɓa rabuwa da shi ba har sai an koma zuwa ga alƙwar'anin to kuma yanzu abin da ake ciki kenan al'ummar farko me ya sa suka jagoranci duniya alƙwar'ani da mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa sahabbai tarbiyya alƙwar'ani alƙwar'ani ne canja rayuwar larabawan da suka yi shekaru ɗaruruwa cikin gaba da juna da yaƙe-yaƙe da juna da rashin tsari da rashin shugabanci ba su da wani shugabanci wanda yake tsayayye amma a ƙasa da shekara a shekara ashirin da uku alƙur'ani ya zo ya canja su su kuma da suka ɗau wannan tarbiyyar suka hau network da annabi ya ɗora su a kai kafin shekara ɗari duk duniya sai da ta girgiza ko ina aka canja map na duniya suka canja map canja taswirar duniya bayan da ba a sa su a cikin ma manyan ƙabilu na duniya in ana tarihi sai dai a ce farisa da romawa da sinawa da girka da kibɗawa ba a fiye kawo su laraba ba suna can cikin sahara suna kiwon raƙuma suna rigingimu da junansu suna kashe-kashe wa a hayanan ala bakarin a hana iza malam na jir illa a hana suna ta wani alfahari suna waye suna waye sai gashi sun zo cikin list ɗin masu juya siyasar duniya su ne ma suke juya siyasar duniya to alƙur'ani ne wani yaƙi sai su yi shekarar 240 suna yaƙar junansu amma lokaci ɗaya ƙur'ani ya zo ya haɗa su وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا wato in kai la'akari yadda manzala sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai suka yi hijira zuwa madina da yadda mutanen madina suka karbe su za ka tabbatar in ba tarbiya ba ba yadda za a yi haka ta faru kuma in ba tarbiyar alkurani babu wani abin da za a ce da shi za a cusa mutane ko kishin ƙasa ko 'yan son juna ko waye ko waye baƙi su yi wo hijira su zo garinku duk wanda aka ce masa kai ga ɗan uwanka sai ya je ya raba gidansa biyu ya ba shi rabi ya raba jarinsa ya ba shi rabi ya raba gonakinsa ya ba shi rabi in yana da mata biyu sai ya ce wace ka fi so a cikinsu in ya ce wannan ya ce ke nasa ke ki yi idda in kin idda ki aure shi kuma a gidan nasa za su zauna tun suna 'yan kaɗan sai da suka zo har suka yawansu ya fi yawan 'yan garin ya fi yawan 'yan garin aka zo aka yi jihadi aka samu ganimar da ba a taɓa samu ba maimakon su da suka karɓi baƙuncin wayannan sahabbai watakila za a iya cewa tattalin arzikinsu ya girgiza ko a ba su su cike su mai da jiki su yi kaza su yi kaza duk sai aka rarrabawa su wayannan bakin wayannan muhajirun din ba su ce komai ba da aka zo wa fatin manzo Allah sallallahu alaihi aka zo waye zai zama shugaba bayan wa fatin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu a cikin suka fara cewa ayi shugabanni biyu ɗaya daga ɓangaren ku ɗaya daga ɓangaren mu aka ce a'a shugaba ɗaya za a yi aka zaɓi cikin waɗannan baƙin muhajirun ɗin ba wanda ya tada wani bore ya ce ya za ku yi ku zo ku mamaye mana gari ku yi kaza ku yi kaza haka abubakar umar usman ali duk ba, cikin ansar suke ba duk muhajiru ne sai da adadinsu ya ninka adadin mutanen madinan ba suka mallaki gonaki suka mallaki kaza suka mallaki kaza kai in ba tarbiyyar ƙwar'ani ba yaushe kuma su wala ya ji duna fi su durihim hajatan mimma utu wa yi usiruna ala anfusihim kowane makaki a ransu ba sa ji cewa to tunda dai an ce yan uwa ne ya za kai a'a cikin daɗin rai suna ma fifita buƙatar yan uwansu akan tasu buƙatar shi sa duk tarbiyyar da ba a gine ta akan alƙur'ani ba rusasshiya ce babu inda za ta je kuma wallahi duk tsalle-tsallen da mu musulmi zami da wani kame-kame da wani hange-hange da wai in ba mu koma wa ƙur'ani da sunnar manzala sallallahu ba haka zami ta zama cikin wahala haka zami ta zama cikin ƙasƙanci waɗanda ba koman komai ba wanda ba su isa komai ba su zama da su ne za su rinka azabtar da mu suna jamma a ƙasa muna kaskantar da kanmu muna wulakantar da kanmu gare su kuma ba yadda zai Allah ya kiyaye Allah ya ba mu ikon koma zuwa gare shi to kaga yace laqad anzalna ilaykum kitaban mun saukar muku da littafi mai daraja fihi zikrukum a cikin sa akwai daukaka a gare ku wal furqan kuma Allah ya ambaci alqur'ani da sunan al furqan a yadda Allah ta'ala ya ce tabarakan lazi nazzalar furkana ala abdihi liyakuna lil'alami na nazira albarka da alkhairin wannan da ya saukar da littafi mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ya yawaita ya girmama kuma ya saukar da shi ala abdihi gaba wannan nasa mai daraja manufar saukar da shi liyakuna lil'alami na nazira domin zo mai gargadi mai jan hankali mai jan kunne ga dukkanin talikai ga hanyar tsira ga kuma hanyar halaka su ba hanyar tsira su tsira kuma suka ba hanyar halaka to su suka jiyo wa Allah wista kamo ala tariƙa لأسقيناهم ماء غدقا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون da mutane za su bi wannan hanya dodar su imani su ba Allah su bi a tsarin alkur'ani da sunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to da mun buɗe musu albarkatu ta sama ta ƙasa ta ko'ina da sun samu zaman lafiya da an samu arziki walakin sai dai kazzabu sun ƙaryata to shi kenan fa hazinahun bima kanu yaksibun muka damƙe su da sakamakon abu da suka sace suna aikatawa shi kenan ake cikin wahala wa zikir kuma Allah ya ambaci alkur'ani da azzikir da ya ce inna nahanu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun hakika mu mu ne muka saukar da wannan ambato kuma mu ne waɗanda za mu tsare wannan littafi mu ne masu tsare shi mu ne masu kiyaye shi shi sa tun daga ran da Allah ya saukar da littafinsa har yau har gobe daidai da ɗigo ba a ƙara ba ko ba a rage ba ko ba za a iya ƙara ba za a rage ba wanda duk ya ce an canja ƙwar'ani ko an ƙara ko an rage to ya ƙaryata alƙwar'ani Allah ne da kansa ya ce shi da kansa zai tsare littafinsa to sai wani ya zo ya ce ai an ƙara ai an rage wato ko da ya karyata maganar Allah ko ku a'a wanda suka ƙara ɗin a faɗarsa suka rage sun fi ƙarfin Allah kenan sun keta security da tsaron da Allah yawa alƙur'ani tare da cewa lokacin da Allah yake aiko Jibrilu ya zo da alƙur'anin duk sanda zai zo sai mala'iku Allah ya haɗo shi da wasu zaratan mala'iku gaba da baya suna gadinsa فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربي الجنومة sun kasa bare wani bil'adama Allah da kansa ya ce zai tsare abinsa wani kuma ya zo ya ce ai bai tsari ba shi ne ma'anar abin wanda ya ce an ƙara ko an rage to yana nufin tsaron da Allah ya ce zai yi bai tsare ɗin ba kenan bai cika alkawarinsa ko ku a'a ga wasu da suka gagara Allah wal iyazu billah suka keta wannan tsaron nasa suka yi ƙarin ko suka yi ragen a ciki kuma duk ba wani abu ba akan wai manufofi na siyasa suke faɗar wannan cewa an ƙara an rage an ƙara an rage saboda su sun gina addininsu ne akan siyasa siyasa kawai ma me ma'anar siyasa cewa imamanci an ali shi kadai shine zai zama halifa sai hassan sai hussein har zuwa mahadi duk rigimar da suke akan wannan ne duk akan magana siyasa ce addinin akan siyasa suka gina shi to akan siyasa suke karyata alkur'ani su ce an rage su ce an kara su ce ga wata sura da ta kai sura kaza amma yanzu an rage suratul wilayati suratul wacece Allah ya kiyaye to fifikon alkur'ani akan sauran littattafai su littattafan da suka gabata sai Allah ya ce da manya-manyan malaman waɗannan al'ummu su za su kare littafin su aka ba wa gadin littattafan bi mastofizo min kitabillah wa kano alai shuhada kuma sai suka kasa su da kansu suka rinka ma caccanja abubuwan san zuciya in aka zo musu da wani abu na abin duniya sai su haka haka sai su caccanja sai su ce sun tuba amma aka sake ba su ashe tuban mu zoro suke yi wa in ya tihe ma'arazin misluhu ya akhuzo sai su sake karba da haka da haka har suka batar da asalin littattafan da aka saukar musu to shi ku alƙur'ani Allah bai bar gadinsa da tsaronsa a hannun kowa ba shi da kansa ya alƙawarin tsare abinsa kuma ya tsare shi yadda ake karanta aka karanta ƙur'ani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yanzu ake karanta shi yadda aka rubuta shi haka yake yadda ma'anarsa take zamanin annabi haka yake ba abin da ya canja babu abin da ya canja ba kuma wanda ya isa ya canja ba wanda ya isa ya zo da makamancin makamancin makamancin makamancinsu sannan Allah ya yi ambaci littafinsa da at-tanzil a inda Allah ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin hakika shi abin saukarwa ne daga ubangijin talikai wanda ruhi amintacce shi ne ya saukar da shi akan zuciyarka don ka zama daga cikin masu gargadi ila gairi zalika da wani wannan mai maware da fil na sunayen da alƙur'ani ya zo da su sunayensa da suka zo a cikin alƙur'ani ba waɗannan guda biyar ɗin ne kaɗai ba akwai sunaye da yawa da Allah ya ambaci littafinsa da shi a cikin alkur'ani ko wani zai tuno wani suna bayan wannan bayan wayannan sunayen biyar inda Allah ya ambaci alkur'ani da wani sunan kuma banda wayannan biyar din Aha. ina alaran momi roh a ina wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman sai wanne kuma nur nur wannan siffa ce za mu zo kanta ehe to aje a lalubo shifa siffa ce furkan mun faɗe shi ko burhan a wace aya to faɗa ayar kad ja'akum burhanun min rabbikum wa huda ais burhan shi ma sifa ce shine a can yace wa anzalna ilaykum nuran mubina a nur suna ne wa anzalna ilaykum nuran mubina to sai sufofi kafin nan sai ce wa qad galaba min asma'il qur'ani min asma'ihi wa qad galaba min asma'ihi alquran wal kitab daga cikin sunaye da alqur'ani yake da su masu yawa sunan sunan nakin da suka fi shahara suka yi rinjaye sune alqur'an da kuma alkitab to akwai malami Muhammad Abdallah Darras wanda ya wani littafi mai ƙayatarwa annaba'ul azim sunan littafinsa annaba'ul azim wanda ya yi shi ne a kan mu'ujiza ta alƙur'ani amma ya bi salo na zamani da wata kyakkyawar fahimta da ya zo da ita yadda alƙur'ani ya zama mu'ujiza to a ciki sai yake cewa ru'iya fi tasmiyatihi qur'anan abinda aka yi la'akari da shi da aka ambace shi da alkur'ani shine kaunuhu matluwan bil alsuni saboda ana karanta shi da harasa ai a baya mun yi ma'anar an faɗi ma'anar shi ita kanta kalmar qur'an a larabce ko daga qara'a ya qara'u ne to an kira shi qur'an saboda karanta shi da ake kama ru'iya fi tasmiyatihi kitaban kaunuhu mudawwanan bil aqlam kamar yadda kuma da aka ambace shi da alkitab abinda aka yi la'akari da shi ko hikimar ambatansa da alkitab kasancewarsa an rubuta shi da alƙalima abin rubutawa ne fakiltar tasmiyatai ne dukkanin ambatan guda biyu min tasmiyati shay'in bil ma'anal waqi'a alai an ambace shi ne da ma'anar da take afkuwa a kansa ambace shi da alkur'ani saboda ma'anar karanta shi da ake ambace shi da alkitab saboda an lura da ma'anar rubuta shi da ake yi shi ko malam sai ya ce wa fi tasmiyatihi bi hazainil ismaini to a cikin ambatansa da aka yi da waɗannan sunaye guda biyu ishara kamar wani nuni ne wata faɗakarwa ce ila anna min haƙƙihi al'inayatu bi hauzihi fi mawdi'aini la fi mawdi'in wahida yana daga haƙƙin da alƙur'ani yake da shi akan al'umma su kula da tsare shi da kiyaye shi da haddace shi a wuraruwa guda biyu su kiyaye shi su taskance shi a wuraruwa guda biyu a ina da ina ani annahu yajibu hifzuhu fi suduri was-suturi jami'an ya wajaba a kiyaye shi a kiraza ya wajaba kuma a kiyaye shi a sadarori a rubuce a haddace shi a kwakwale kuma a rubuce shi a bisa ka'idojin rubutunsa kada a saba wannan ka'idar rubutun kar a dogara da hadda kawai a ƙi rubutawa kar a dogara da rubutu kawai a ƙi haddacewa a'a a haɗa bin a haddace kuma a rubuta eh shi isa ba za ka zama alaramma ba za ka zama gwani ba sai ka samu ƙwaƙwarar hadda kuma ka rubuta da ka kuma rubutun ya zamana da ka da ka rubuta a duba duk wani ƙwararre duk wani gangaren ya duba ya tabbatar duk inda aka yi wani kara a gyara duk inda aka ga wani kara a gyara to sannan ka zama gwani amma da za ka haddace komai da komai amma babu rubutu to da sauranka na kuma za ka kwafa amma ba ka haddace ba to da sauranka ka yi ƙoƙari amma ba ka zama gwani ba sai ka haɗa bin hibzus sudur wa hibzus sutur sai malam ya iktibasi me yasa za a haddace shi a kiyaye shi a hadda kuma a kiyaye shi a rubuce an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra kaji balaga kenan sai shigar da aya wani wani sashi na ayar alqur'ani kuma ta zauna daidai daram cif cif an ta zilla ihidahuma don kada ɗayarsu ta mance fatu zakira ihidahuma al'ukhura sai ɗayar ta tunar da ɗaya idan hadda ta zube ko wani abin ya to sai a duba a rubuce in a rubuce ya ɗan goge sai a tuna ai a haddace a gashi nan aluja ne nan ɗugo ne nan kaza ne nan sai a gyara an ta zilla ihidahuma kaga asalin ayar tana cikin maganar shaida ko a harka ta ciniki da Allah maɗaukin sarki ya ce in an yi ciniki bashi ya shiga ciki a rubuta a samu shaidu guda biyu maza sai ce to in ba a samu maza guda biyu ba sai namiji ɗaya to sai a iya haɗa da mata biyu a matsayin namiji ɗaya suke me yasa mace biyu sai ce an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra domin ɗaya za ta iya mancewa sai ɗaya ta tuna wa ɗayar ya wannan ba wai an kaskantar da darajar mace bace kamar yadda masu shiriritar feminism suke faɗa wai wai dole wai mace ta yi daidai da namiji waye waye waye abinda ba zai taɓa yiwa ba walaisa zakaru kal'unsa kowanne Allah ya shi daban-daban inna sa'ayakum la shatta kamar yadda dare da rana suke daban-daban wallaili idza yagasha wan nahari idza tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal unsa to haka inna sa'ayakum la shatta saboda ɗabi'ar mace Allah ya yi ta tunaninta da basirarta ya fi karkata kan abin da ya shafe su su mata haka Allah ya yi ta ko mai ta zama ba za ta rabu da maganar haihuwa aure biki suna waye da waye kwalliya duk abin da ta zama shi sa ga sarauniya da ta mutu sai ake ta bayanin kayan kwalliyarta da nata da na sata duk ga suna ana ta faɗa da na sata da suka saci gwalagwale a afirka na iyayenmu da kakanninmu da suka sata duk ga shi na kasance wata sarauniya bai sa a tamance da kwalliya ba duk fitar da za ta yi kuma sai ta yi sabo kwalliya sai ta yi waye to haka Allah ya sa awa man yunasha fil hilya wa fil khisami ghayru mubin to idan aka ce mace ɗaya za a sa ta zama shaida akan harka ta kuɗi sai an zo lokacin da ake buƙatar shaidar sai ta ce ta mance ita ba wannan ne a gabanta ba an ce ta zama shaida miliyan hamsin an biya miliyan ɗaya saura miliyan hudu an zo ta mance harka haihuwa da biki ita ce a gaban sai da ce a yana jin kawai cewa aka yi saura dubu hamsin ko to amma an su biyu ne sai ɗaya la haba ya yake tuna mana abinda ma ran da wance ta haihu ranar aka yi abin ko ran da aka kawo kuɗin auren wance ko ran da aka yi bikin kaza si wannan ai da shi suke lissafi kaga sai ta tira au eh ko haka aka yi shike kaga an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra fala siqata lana bi hifzi hafizin ba mu da amincewa da haddar mai hadda hatta yuwafiqa rasmal mujma' alaihi min al-ashab har sai haddatasa ta yi daidai da rubutun alƙur'anin da sahabbai suka yi ijima'i a kansa duk haddasa ya zo yana karatu saɓanin almusahaful usmani ba za a yadda da karatunsa ba almanƙuli ilaina jilan ba da jil wanda aka rawaito aka ciro shi tsara bayan tsara ala hay'ati hillati wudiya alaiha awwala marra a yadda aka ajiye shi tun farko yadda yake har yanzu wala siqata lana bi kitabati katibin ba mu da kuma aminci da rubutun wani mai rubutu hatta yuwafika ma huwa indal huffazi wanda duk zai rubuta ƙur'ani to ba za a amince da rubutun da ya rubuta ba sai rubutun abin da ya rubuta ya dace da abin da yake haddace a kirazan mahaddata wanda su kuma sun naƙalce shi ne wannan ya koya wa wannan wannan ya koya wannan wannan ya koya wannan bil isnadi sahihi al mutawatir da isnadi sahihi mutawatiri har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bi hadhihi al inayati al muzdawaja da wannan kulawar da ta hadu ne allati ba asaha Allah fi nufusil ummati al muhammadiyya wanda Allah ya sanya ta a cikin zukatun al'ummar Muhammad sallallahu Alaihi wasallam iktida'an bi nabiyaha domin koyi da annabinsu saboda wannan ne baqiyal qur'anu mahfuzan kasan alqur'ani yawanzu abin kiyayewa fi hirzin harizin a cikin tsaro cikakken tsaro wanda la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi duk wani abu da ba haka yake ba zai taba shigarsa ba ko ta gaba ko ta baya ko ta sama ko ta ƙasa an rufe ƙofa aljanu ma duk da aljancinsu da shaidancinsu sun ce ba za su iya ba wa anna kunna na ƙa'udu min ha maƙa'ida lisan kuma ya sami al'ana ya ji lahu shahabar rasada su kansu da suka ji ƙur'ani masu rabo a cikinsu nan take suka ce ina sami na ƙwar'anan ajaba ya hadi ila rushidi fa'aman nabi to shaidancin da aljani ya kasa wani bil'adama zai iya to Allah ya sanya ƙwar'anan cikin tsaro ƙaƙƙarfan tsaro in jazan liwa'adillah domin zartarwa ga wannan alkawari da Allah ya yi allazi takaffala bi hifzihi wanda shi da kansa ya lamunci tsare littafinsa haitsu ya kulu inda Allah ya ce inna nahanu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa lam yusibhu ma asaba al-kutuba al-madiya irin abin da ya samu littattafan da suka gabata bai samu alqur'ani ba min at-tahrif na canja ma'anarsa wa tabdil da canza lafazuzzukansa wanke ta'i sanad da yankewar isnadinsa yanzu ba wanda yake da isnadin a taura har zuwa annabi musa ko linjila zuwa annabi isa ko, ko zabura zuwa ga annabi isa a daud bare su su hufe ibrahim da waye da waye babu amma alkur'ani fa ga isnadinsa nan baja-baja ko ba ka da isnadi in ka bincika malaminka ya koya a wajen malaminsa shi ma ya koya a wajen malaminsa shi ma ya koya a wajen malaminsa haka haka haka tiryan-tiryan aka tafi sai an kai ga ko sayyidina Usman ko sayyidina Ali ko Ibn Mas'ud ko Ubay bin Ka'ab ko Abu Musal Ash'ari shi kuma ya koya daga malaminsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya koya daga jibril shi kuma Allah ne ya aiko shi da shi gashi nan isnadin alqur'ani amma littafan da suka gabata bible da waye da waye babu babu isnadi huwa abtaru wa bayyana sirra hadhihi tafriqa ya bayyana sirrin wannan bambancewa bi anna sa'iral kutubus samawiyya saboda cewa su ragowar littafan da aka saukar daga sama ji a biha alattauki tilatta abin an saukar da su ne ko an zo da su ne saboda buƙatar wani ƙayyadadden lokaci ba an saukar da su ne don ai aiki da su har abada ba wa'annan hazal ƙur'ana ji a bihi musaddiƙan lima bai na yadaihi min alkutubi wa muhaiminan alaiha shi ku alƙur'ani an saukar da shi ne domin ya daɗa jaddada abin da yake cikin littafan da suka gabace shi ya zama ko mai rinjaye mai ba da shaida akan wayancan littattafan kuma za a yi ta aiki da shi har zuwa ƙarshen duniya ya ja'at fafaƙat damat ladaina fafaƙat kullu mu'jizatin minan nabira iz ja'at falam tadumi ya damat fafaƙat ya baitin ne na alburda haka ne ko ja'at fafaqat damat ladaina fafaqat kullu mu'jizatin minan nabiyina iz ja'at falam tadumi shi alqur'ani shine babbar mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya fifici dukkanin mu'jizin annabawa domin shi ya dawwama su ko mu'jizin annabawa sun kare yanzu ina sandar annabi Musa ina tsuntsayen da annabi isa ya tashe su suka tashi fara suka tafi an fuku fiya faya kone tsairan bi izinillah suna ina ina na kati salihu taguwar annabi salihu to amma ƙura'ani fa ga shi nan nan gani nan bari daram dam dam har zuwa tashin kiyama fakana jami'an lima fiha sai zamana shi alkur'ani ya tattaro abubuwan duk da suke cikin waɗancan littafai min alhaƙa'iƙi sabita na daga haƙiƙoƙi musamman abin da ya shafi aƙidu tabbatattu za'idan alaiha bi masha Allahu ziyadata kuma da ƙari a kansu da abin da Allah ya so ya ƙara. wa kana sa'iran masiraha kuma yana tafiya ne a bisa matafiyarsu walam yakun shay'un minha liyasudda masaddahu babu wani abu da zai iya tsayawa a makwafin alqur'ani sai shi alqur'ani faqada Allah sai Allah ya hukunta an yabqa hujjatan ya wanzu a matsayin hujja ila qiyamis sa'a har zuwa tashin kiyama wa iza kaza amran ka'idar ubangiji idan ya hukunta faruwar abu yassara lahu asbabahu sai ya hore hanyoyin faruwar abu in kaga abu ya ci tira ya ci tira to watakila Allah bai kaddara faruwar abu amma da abu da Allah ya kaddara faruwarsa shikenan sai ga Allah ya hore hanyoyin da abubuwan za su faru wa huwal hakimul alim shi ne gwani masanin komai mala ya ce wa haza ta'alilun jayyid wannan bayani ne na dalili wanda yake mai kyau in ba kuma ce ba mun ɗauko magana ne alƙur'ani an kira shi alkitabu kuma an kira shi alƙur'an yake so ya faɗi meye hikimar ambatansa da waɗannan sunaye guda biyu hikimar shi ne domin ya zamana wannan tsarewar da Allah ya ce zai yi masa ya zama ya tabbata a haddace shi a kiraza ƙur'ani kenan a haddace shi a rubutunsa kitabu kenan to shi ne yi wannan dogon bayani a kai to ba za mu samu shiga siffofi ba kenan to shi kenan sai Allah kai mu sati mai zuwa akan alkitabu alƙur'an a cikin mashiririta 'yan tamoran zamani akwai wannan Dr. Muhammad Shihoror wanda na jin 2009 ya tunkuye birji ya mutu ya zo da hayaniya da rudani cewa shi ma yana cikin wayanda wai ba su yadda da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su Qur'ani kawai suka yadda da shi to wata shiriri ta da ya zo da ita wacce take masa baƙahu biha ahadin min al'alami sai ce shi ƙur'ani ayoyin alƙur'ani sun kasu kashi biyu akwai ayoyi na alkitabu akwai ayoyi na alƙur'ani wai ayoyin alkitabu su ne wanda ba sa canja ba sa karɓo wani tawili amma na alƙur'anu za a iya canja musu fassara a canja musu ma'ana su yi daidai da zamani alkitabu wai ayoyin da suka shafi aƙida su ma kuma aƙidar wacce bata saba wa hankali ba to shikenan wannan haka suke za a basu amma ayoyin da suka shafi hukunce-hukunce na haddi musamman na haddi haddin zina haddin sata haddin waye da abubuwan da aka haramta ta wannan ayo ne na alƙur'ani za a iya canja su wai an zo da su ne daidai da zamanin da ake ciki zamanin annabi da sahabbai zamanin da ba technology ba majalisar ɗinkin duniya ba kaza ba kaza ba kaza amma duk sanda zamani ya canja to za a iya canja za a iya samun wai wani lokacin da giya ma za a ce ta zama halal ba haram ba ce ko a ce eh kar a sha amma a iya yin cinikinta a iya safararta za a iya zuwa lokacin da aya fankiyo ma tsabalakum minan nisa masana wasu lasuwar ba a ce yanzu ba lokacin ta bane za a iya zuwa lokacin lizzakar misal hazil unsayen a ce yanzu wannan shi ma lokacinsa ya wuce sai dai kawai a daidaita maza da mata sai suka kirkiri wani abu wai tarihiyatul qur'an historical aspects of qur'an wai duk ayoyin qur'ani da hukunce-hukunce kawai a dobe su a matsayin an saukar da wani hukunce-hukuncen ne daidai da wannan lokacin da suke cewa lokaci ne da kai bai waye ba wai zamanin annaba amma yanzu lokaci kai ya waye za a iya caccanja abubuwa ya wani littafi katon littafi cike da shiririta sunan littafin alkitabu wal qur'an to wannan kawai dai dan dai a sani ne watakila wani dan tamoran ya sake fitowa ya zo shi ma da wannan rudin to tuni wannan hayaniyar an gama da ita muhammad shahurur Dr. Muhammad Shahurur suna ne mai wahala da shim da hasaɗe Shahurur Shahurur ya mutu ya tafi can Allah ya sauke.